الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين القيدة هجرة سنة دبور الألف وتسعة أربعين دعوكو wanda ya dace da 21 ga watan 6 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin irshad faslun arkanuha rukunan sallah an aka ce rukuni shine farilla shine ainihin lazimi abinda in babu shi za mu ce ainihin abinda ake bukata ba zai tabbata ba tunda an ce arkan abin da suka rike abu yanzu misali ɗakin nan me arkan na ɗakin nan shine wayannan garu guda hudu yanzu inda ka rusa su ai kaga wannan rumfar za ta ruso guri ya zama fili to rukunnan sallah shine anniyatu na farko niyya kuma ita niyyar ta zama muqtari na tambik takbiri abun gwamawa da kabbara lokacin da bakin ki yake kabbara a lokacin zuciyar ta saka niyya wannan haka ake so fa in qaddamaha bil kasiri idan mutum ya gabatar da niyan ko a zuciyar ba wai a baki ba ko a zuciyar ya gabatar da ainihin niyan bai kabbaran harama ba bil kasiri kuma aka samu tsawon lokaci lam yujzihi niyyarsa din bata yi ba illa an yastashibaha zikran sai dai ya aboce ta da ainihin tunawa misali mutum ya ce azhar ta yi ko eh to shikenan mun niyya mun sallan azhar kage ainihin sallah ko yana da alwalan mun niyya mu yi sallah azhar to shikenan ina suwa ne wani ba zo me shikenan can aka tada sahu kawai sai ya kabbara a lokacin da ya kabbara bai yi niyyan ba amma lokacin da ya ce mu yi niyya mu yi azhar ɗaya a lokacin akwai niyyar a zuciyar shi sai mu ce ba shi da sallah saboda me saboda niyyar da ya yi din tsakanin da kabbaran harman an ɗauki lokaci kuma lokacin kabbaran harman bai halarto da niyyar ba yawwa shi yasa ya ce illa an yastashibaha zikiran sai dai idan ya abuce ta zikiran da tunawa tun daga wancan lokacin da ya yi niyyar sallan har zuwa yanzu da zai kabar harama har yanzu akwai niyyar a zuciyarsa amma idan niyyar ta fauce lokacin kabar haraman shi ya manta ma da azhar zai sai mu ce bashi da sallah kaga kaman bai yi niyya ba kenan wa mahalluha alqalbu mahallin niyya ne shine zuciya lokacin da ya zo sallah zuciyarsa ta san zai sallah kaza da gairi talaffuzin ba tare da siya lafaza ya faɗi cewa na yi niyan sallah kaza ba fa in talaffaza bi hafa wasi'u amma idan ya lafaza din ma ya faɗa Allahu mai nuna wai kaza kaza shi ma dai ya halatta yi haka duk da dai khilaful aulani walaw ikhtalafa al-aqd wal lafzu to yau da a ce kullun zuciyar shi din da lafazin za su saba to fa fal mutarab fal mutabaru al-aqd abun dura shine na zuciya yanzu misali sallan azahar ne za a yi tun farko ya dau huta da niyyar zai yi alwalan sallan azahar yayi alwala har ya zo ya tsaya a masallaci da niyyar sallan azahar a zuciyarsa amma da ya zo a baki yace na waitu salatal asri sai ya kabbara bayan ya yi kabbara ab sai ya tuna fa ni fa a baki na la'asar ne ce kuma sallan nan azahar ce sai mu ce amma lokacin da ya zo ya tsaya a zuciyarsa me azahar ce saboda haka wannan na bakin da ya faɗa ba zai cutar da shi ba haka nan kuma da za a samu akasi yanzu misali sallan azhar ne za a yi sallan azhar ne za a yi ka gane sallan azhar ne za a yi shi ya manta ya ɗauka ya yi sallan azhar shi ya ɗauka da asar za a yi ya manta da yayi ya manta da cewa bai yi azhar ba kai ya manta da cewa ma ba a yi sallan azhar shi ya dauka an yi azhar da asar za yi kawai da yayi alwala da niyyar da asar kuma bai yi azhar ba kuma azhar za yi ya zo ya tsaya a masallaci duk a zuciyar shi da niyyar da asar amma bakin sai ya ce na yi niyyar azhar kuma azhar in ce kuma shi ma azhar in ce akan shi in ya duba ta yi ba kwarai saboda me saboda a zuciyar shi shi ai da asar ce ba ruwanmu da bakin azhar yake ba ruwanmu da azhar ce akan shi ba ruwanmu da kuma azhar din za a yi kawai zuciyar me take me ta me ta fuskanta shine falmu tabaru al-aqr wal ahwadu amma abin da yafi ɗebewa shakku shine al-i'adatu ya sake irin wannan sallar da bakin shi saba zuciya ya qasidu aba'a fardil waqti kuma zai yi nufin ba da farillan wannan lokacin da asar ce magaruba ce azhar ce kuma wacce ce qa'iman kuma zai kabbaran nan a tsaye ne mustaqbilan yana mai fuskantar alqibla ghaira muqanni'in ba yana mai ainihin daga rasa wukan shi ba wala mudadi lau ba yana mai sunkuyar da kai ma'ana ya tsaya daidai kamar yadda Allah ya halicce shi sannan ya saka niyya wa takbiratul irami sannan kabbaran harama shi ma rukuni ne ya ta'ayyanu Allahu akbar faɗin Allahu akbar shi yake ayyana dole ne ce Allahu akbar ya faɗi wani kalma bai ba Hmm? tambaya ne e gaira muqanni'in rasahu muqanni'in rasahu wala mudadin lahu ba yana mai daga kanshi ba ba yana mai sunkuyar da kanshi ba aha yace me wal qiyamu laha tsayuwa domin kabbaran harama shi ma farilla ne kai kabbaran haraman a tsaye farilla ne kaga wayannan fa guraren duk gurare ne wanda lalle ne mutum ya kula wani lokaci mutum zai iya kabbaran haraman ba a tsaye ba sai mu ce ya bar rukuni ya bar farilla misali kana tsauri ka samu sallah ka zo kar liman ya dago ka ka ce Allahu akbar kaga kabbaran haraman baka tsaya ka yi shi a tsaye sannan kai rukunin ba kaga an samu matsala na'am wani abin da zai bada haushi eh yana cikin raka farko ko na biyu Eh.
bayan akwai sauran bayan akwai sauran rakori dan mutum ma ya dan bari wannan din ma ta wuce ta akwai rakori amma mutum maza zai zo za a ga wai Allahu akbar ma ba zai ce wasu yana cikin ruku kwarai akwai akwal da yawa mun karanta a gaba na hukuncin wanda ya haka din dan wasu malamai suna lura da yaniyarsa lokacin wannan kabbaran kabbaran ruku ne ko kabbaran harma ne ko kaza duk zaka ga a kam din amma ala ayyi halin dai wajibi ne mutum ya tsaya yayi kabbaran harma a tsaye ko da wannan raka'ar za ta bar shi wal fatihatu karatun fatiha farilla ne kuma yaftatiha bilhamdulillahi rabbil alamin zai bude ta da alhamdulillahi rabbil alamin ba zai bude da bismillah a zahiri ba wal mashhur mashhurin magana shine wujubuha fi aksariha wajabcin fatiha cikin mafi yawan raka'o'in sallah wato maganganun guda biyu ne akwai kauli da ya nuna cewa shine gashi nan ma waqala al-qadi abu muhammad al-qadi abu muhammad yace bal a'a fi kulli raka'atin fatiha farilla ne a kowace raka'a to mun dauki kaulin fatiha farilla ne a mafi yawan raka'o'in sallah sallah mai raka'a hudu sai kai fatiha raka'a uku kamar fatiha raka'a daya sai mu ce zaka iya sujada kabli a maimakon wannan fatiha da ka bari haka sallah mai raka'a uku kamar fatiha raka'a daya mafi yawan ta kai fatiha sai mu ce zaka yi sujada amma kamar sallah asuba dama raka'a biyu ce sai kamar fatiha raka'a daya sai mu ce to wannan sallah ta rushe ko ka zare raka'a in lokaci bai kure ba in lokaci ya kure ka sake wannan sallah wa akmaluhu kome wa ruku'u haka nan yin ruku'u shi ma rukuni ne farilla ne wa akmaluhu mafi cikar ruku'u shine tamkinu rahataihi min rukubataihi ya tabbatar da tafukan shi ga gwiwoyin shi ya daura tafin shi akan gwiwa wannan shine mafi cikar ruku'u amma idan mutum ya sunkuya ko da bai daura tafi akan gwiwa ba in ya kusa daurawa zamu ce shi kenan ruku'un shi yayi mu'tadilan ra'asuhu wa zaruhu sannan kanshi da bayan shi ya zama suna daidai kar ya daga kai kar ya sunkuyar da kai ya zama kanshi da bayan shi yana daidai da zaka daura wani tulu ba zai faɗi ba misali wala yabzuku kar ya turo kirjin shi kasan duk lokacin da mutum ya turo kirji bayan za ga ya tankwara to kar ya yi haka ya daidaita bayan da kan ya zama kirjin shi bai turo ba warraf minhu daguwa daga ruku'u farilla ne wasu judu sujada farilla ne ala jabhatihi kuma zai sujada akan goshin shi ne daura goshi akan ƙasa wa fil anfi khilafun a cikin hanci an yi sabani farilla ne a daura hanci a ƙasa ko ba farilla bane an yi sabani shi yasa ma zaka ji suna cewa duk mutumin da ya sujada akan hanci bai daura goshi ba to a ada abadan amma mutumin da ya daura goshi bai daura hanci ba a ada fil waqti a wani kaulin kenan wa fil anfi khilafun warraku minhu dagowa daga sujada farilla ne lil fasli saboda a bambance tsakanin zama na farko da zama na biyu saboda haka a wannan dagowan sai ya dago ya jirsu ya zauna wa bi an yadaihi ya daura hannayen shi ala fakizaihi akan cinyoyin shi wa busuda ta yi suna miƙe ba tare da ya damƙe ko ɗaya ba kaga yanzu wannan shine ainihin muqaba me kalubale ga yawancin jama'a za ga wai me dago ma wani ya dago hannun ba zai daga shi akan ƙasa ba zai koma balle wani ma yana dan dagawa zai koma to wannan duka bai yi ba dole sai ka dago ka zauna ka daga hannayenka ka daura akan cinyoyi shine tsari na zama tsakanin sujada da sujada saboda a bambance sujada na farko da na biyu na'am wa qadru salami gwargwadon sallama min aljalsatil akhira na zama na ƙarshe gwargwadon sallama shi ma farilla ne ma'ana gwargwadon sallama din lokacin da ka zo sallah tun da da lokacin da sallah ta ƙare ka zo tahiya na ƙarshe tun daga zaman ka ka fara tahiya har ka gama karatun tahiya wannan sunan shi zaman tahiya ko Na'am.
yadda tahiyan sunna ne zaman tahiyan sunna ne amma daga lokacin da ka gama tahiya za ka yi sallama ka ce assalamu alaikum din nan a zaune farilla ne idan ka bar wannan zaman sallama din kai sallama ba a zaune ba sai mu ce baka da sallah kamar yanzu misali ka gama sallah tsaf kana tahiya kamar yadda da gari nan ake da ka ji ana gudu kai ma za ka ruga kawai kana cikin tahiya sai ka ji an ruga to gwanda kai sallaman kana zaune sannan ka ruga ka ce bari in gaba tahiya ka ka abin ba zai sai da ka miƙa kai sallama sai mu ce ba sallah saboda ka bar zaman sallama eh zai zama sallar tsoro wanne to sallan tsoro din ai tana da tsari wannan kuma ai kana cikin sallan ne tsoron yanzu ka gane saboda haka yanzu gashi kana tahiya ƙarshe abun rugawa ya zo Na.
ba zai yiwu ka gama tahiyan nan ba abin nan bai same ka ba tunaninka kaga ai ba zai yiwu kai sallama a zaune ba kai ce sai ka To ga gani saboda tun da ka'idar da sallan nan wanda ka samu kai sallaman ka a zaune da ka gama tahiyya a zaune sannan sai da ka miƙe sannan kai sallama ya mace ka bar zaman sallama ba ka da sallah ka gani shine yace wa qadru salami gurgudan sallama Na'am.
min aljansati akira daga zama na karshe gurgudan lokacin da zaka yi sallaman ne zama kana zaune farilla ne Na'am.
in ka bar wannan zaman bayan ka gama tahiyya ka miƙe kai sallama ba ka da sallah wasalamu sallama ɗin kan shi farilla ne wa huwa muta'ayyinun mu'arrafun shi sallama abin ayyanawa ne kuma mu'arrafun abin yi wa mu'arifa ma'ana dole sai ka sa alif da lam ka ce assalamu alaikum Na'am.
in ka ce salamun alaikum ka ce alaikum assalam duk bai yi ba dole sai ka yi ma'arif eh, sai ka sa mishi wannan alif da lam din ka ce assalamu alaikum wa al yami bil kuruja to wai shin idan mutum ya zo sallama din zai yi niyan fita daga sallah da wannan sallaman ko kuma kawai yin sallama ko ba da niyan gama sallah da fita sallah ba ta yi shine aka yi kaula ne aka yi kauli guda biyu wasu suka ce lokacin da mutum ya zo zai sallama sai ya yi niyan fita daga sallah shi yasa ma za ka ji malamai suna cewa an ka ɗauki kaulin da ya ce sai ka yi niyan fita daga sallah sai a ce to limami a ƙa'idar malikiya ka sallama ɗaya zai yi. ko mamu shi abin nan mai sallah shi kaɗai shi ma sallama ɗaya zai yi mamu shi ne wani lokaci zai sallama biyu wani lokaci ya yi uku to in mun ɗauki wannan limami wannan sallaman da zai yi zai yi niyan sallaman fita daga sallah zai yi niyan sallama ga mala'iku zai yi niyan sallama ga wanda suka yi sallah tare wannan sallama guda ɗaya ya hada su yawwa mai sallah shi kadai kuma zai yi niyan sallama ga ai- na fita daga sallah da kuma sallama ga mala'iku mamu kuma mai bin liman sallaman farkon nan zai yi niyan sallaman fita daga sallah ga mala'iku sai ya juya ne ya sallama ya juyo wajen liman ya sallama sannan ya juya gefen hagu ya sallama wannan ta liman wannan kuma ta wanda ya bi shi a bangaren hagu waɗumani na tu nutsuwa a sallah farilla ne nutsuwa ku shine duk aikin da kai sai gaɓoɓuwa sun tsaya cak sannan kai na gaban shi wayu jizi'u minha adnan luksi mafi ƙanƙancin tabbata ko kuma daɗewa ya isar minha daga nutsuwa ko da sai ka ɗaya ne in dai ka samu gaɓoɓuwa sun tsaya cak sun nutsu sannan kai na gaban sai mu ce ka samu nutsuwa a sallah abin da ya datsuwa sama kuma wani abu ne daban ko mustahabi ko sunna na'am wa tartibul ada'i da jeranta ba da sallan kai sallan a jere shi ma farilla ne idan mutum ya sunkuyar za mu ce sallar ta rushe kaga ba kaman a adama na kasa bane yanzu misali a alwala ne mutum ya sunkuyar ya zo sai ya fara wanke kafa sannan ya wanke hannaye sannan ya wanke fuska sannan ya yi kurkuren baki ya yi kaza duk abin ya yi shi a burkuce kaga ai akwai kaurin da za su nuna ce- cewa dama tartibi ba farilla ba ne alwalan shi ya yi tunda duk inda aka ce wanke ya wanke amma a sallah ne babu wannan a sallah mutum da ya zo sai ya ce shi fa sallan nan daga karshe zai faro sai da ya zo na yi sallama sannan ya yi tahiyya sannan ya yi sujada sannan wai wai da ribas zai yi sai mu ce ba shi da sallah tartibul ada'i farilla ne Aha, alhamdulillah. Sunan wa za mu tashi ko?